ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة كافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب مكتوم وحاتم المحمدي شأن أحمد بن محمد التجاني alhassan ya salim alfasi wa radiyallahu ta'ala na gausu lagawa shi gudu bulagada bihori da darin ya lalai laki hata malata mini abu isa galaji ibrahim yas wa radiyallahu ta'ala shehi wa rabi wa ƙa'idi wa fari wa malazi wa dibi lallashi ibrahim musaddad jalan allahu min ahli sadadi wal amni wa sutur wal kamal wal ma'rifati wal yaqini wa tasdiq wal lubbi wa rushd wal hidayati وارض الله تعالى عن كل ما يتعلق بأعزائي أهل الله من يوم حلفت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم الذي فأسأل كل دفع فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على لازم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zaman 240 da uku muna magana akan meye ma'anan kalamullahi kalamullahi o kallamallahu musa gani kallamallahu musa takliman kalamullahi to kalamun lahi ba wanda ya fahimci me kalamun lahi duk duniya illa rasulun lahi shi ne ya fahimta shi yake ji me yasa aka ce ana karanta alkurani ana karanta maganan Allah to ƙurani an sa shi ne daga babin in mutum ya karanta alkurani karayi zaton ƙurani yake karantawa irin karatun Allah irin karatun da Allah ya saukar wa manzo Allah a madlul ne ishara ne ishara yake yi na abin da ya sani saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne yake iya karatun alkurani shi kadai kuma ya san magana Allah amma wai na hadu minal mushriki na istajara ka fajirhu hatta yasma'a kalaman layi to kalaman layin da yasma'u da ji da ganin da karantawa to ana ji ne domin jinka yadda kake jin maganan karatun alkurani ba jin wani ya fi naka ba iri ɗaya ba ne ko karatun sabon manzala talƙininsu da komai da irin namu ba iri ɗaya ba ne saboda su dubu komi in ka hadace falaki da nasi sai ka fahimci mai Allah yake nufi da shi kaga ba irin namu ba ne da ji da ganin da bin umarni da komi yana tafiya ne ya kai amma an kira karatun ƙurani da karatun ƙurani ne saboda karanta shi ake saboda harshe saboda kowane halitta an mata laƙin harshe duk halittan Allah yana da harshe to wannan harshen shi ne omin ayati halakar samawata walari wakti lafi alisinatikun walwanakun da launi da harshe wannan harshen shi ne sai aka harshe kamar ji da gani a ji da karatu yana ba da wannan to abinda ake maganan ƙura'ani itlaku tasamihu ne waila fa'ilul haqiqati ainihin haqiqa annal qur'ana shi alqur'ani maqru'un bi alsinatina muna karanta shi bi alsinatina da harshenmu amma dalin alama dululu kalamullahi yana nuni ne akan nunin maganan Allah la ala ainin kalamullahi ba asalin maganan Allah ba a madluli ne ala ainu kalamillahi madulul kalamullahi yana nuni ne akan zancen Allah ba kan ainihin zancen Allah ba baina kalamun lahi shi maganan Allah fi mahiyati yayin da yake huwa ma'ana alqa'imu bi zati shine ma'ana alqa'imu bi zati mun damisun mudmarun ya shafe kuma abu yake la ibarata anhu ba shi da abin da za ka faɗa a kai wala tudrak lahu haqiqatun ba a riskan hakikarsa wala turaf lahu kaifiyatun ba a riskan kaifiyarsa fa kaifu no abiru anhu ta yaya za mu yi faɗan yadda yake li'anna haqiqatahu domin haƙiƙarsa ta bi'atu li haqiqatu wujudi lil mutlaq tana bibiya ga samuwa na mutsalaki wayya zatal mutsalakatul muqaddasa ita ce zati al mutsalaka al muqaddasa faka ma la tu'rafu haqiqatu zati ta inda ba a sanin haƙiƙan zati min haisu ma hiya ta gurin da take kazalika haka nan ma la tu'rafu haqiqatul kalamul lazili shi ma yadda ba a riskan hakikan zati ta gurin take hakanan latu rafa hakikatul kalam lazari ba a fahimtar hakikan magana na Allah azli min haisu ma huwa ta gurin da yake fi ainihin zatul aliya cikin ainihin zatul aliya falatu durak hakikatuhu ba a riskan hakikansa malan tuduruk haqiqatuha matukan ba riski haqiqanta ba fala madamau fi darki haqiqatiha babu babu madamau mu kwadayin ta fi darki haqiqatiha cikin riskan haqiqatan bi wajahin ta wani fuska wala halin ko wani hali la fi duniya ba fahimtarsa a duniya wala fil akhirati ba fahimtarsa a lahira kala subhanahu ta'ala ubangiji yana cewa wala yudna bihi ilma babu abin da yake kiyaye sanin Allah babu fakama ba da darki hakikatin zati laliya kaman yanda ba da darki hakikatu zati aliya bayan riskan zatinsa aliya kazalika hakanan ba da darki hakikatin kalamul azili yanda bauda darku hakikata zatul aliya ya nisanta a san zatin a fahimci zatul aliya zati alaliya to haka nan ya yi nisanta a san maganarsa alazali kasa'ir sifatul aliya kamar sauran sifofi alaliya madaukaki min alqudrati daga kudura wal iradati da nufi wal ilim da ilimi ila akhir sifatil ma'ani zuwa ƙarshen sifa ta ma'ani kullaha dukkanta haƙaƙiha haƙiƙata ta bi'atul li haƙiƙata wujudi zati tana bibiya ga haƙiƙan samuwan Allah samuwan zatinsa fama lam lam hakikatu zatu duk abin da ba a san hakikan zatinsa ba la turaf haƙaƙiha ba a san kuma hakikansa ba fala ƙura'anun lazibi a idina ƙura'anin da yake hannunmu dalon alama dululati kalamun lahi yana nuni ne akan nuni ne akan maganan Allah alƙa'imu bi zatihi wanda yake tsaye da zatinsa qala subhanahu wataala ubangiji yana cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine halicci sammai bakwai wa min al-ardi mislahunna a ƙasa ya halici misalin irinsu madallula ta hazal kalam ai madallula ta hazal kalam ai manunin wannan magana ta Allah Allahu al-alim shine masani ala zatil aliyya ga zatil aliyya al-wajibatul wujudi wanda take wajibar samuwa wa halqun dadun ala insha'i ma bada shi kuma halqun halittan dadun yana nuni ne ala insha'i a faruwan ma ba da ha abin da ke bayanta min adamin na daga rashi ilal wujudi zuwa ga samuwa wasabon shi sabo samatin Allah halaka kaga halakun din yawa dalun Allah in shayi ma ba da ha min adamin ila wujudi ai ma ba da ha min adamin ila wujudi ne wasabon shi ma halaka saba samawati asaba ne dalun shi ma nuni yake yake ala adadin ma'alumi ga adadin sammai wasamawati sammai din ma dalun shi ma yana yin ishara ne alal qubabil murtafi'a ga ƙofofi maɗaukaka fauƙana saban ma'ana saman mu akwai ƙofofi guda bakwai wa min al-azri mislahunna kasama akwai dalun shi ma yana nuni ne ala sabal busud akwai kasan bakwai shimfidaddu al-mumbisadu tatuna wanda aka shimfida ta kasan mu waya malumatu sananu ne fal kalamu shi zance alqa'imu bi zati ta'ala wanda yake nuni bi zati ta'ala da zatinsa Allahu lazi khalaqa shine ubangiji wanda ya halici sammai ka gani khalaqa ya halicca wa mudullulati manuninsa hiya lati zakartu fi shine muka ambata wa malumun sanane fi ainin ta haƙiƙi cikin ainihin na ta haƙiƙi annal madalulu gairi ma dalla dukkan madlul abinda aka yi nuni gairi ma dalla dai ba shi ne ba shi yake nuna abu ba li'annal kalama domin maganan Allah fi nafsi li'annal kalama fi nafsi magana cikin kansa ma'anar qa'im bi zati shine tsayuwa da zati la yasu an yakuna ainul ajra min samawati wal ardina ba zai zama shine jurmu wato jikin samai da ƙasai ba fahimma dolin latin fi abin nuni ne kawai wannan na bi hazil aya sai muka faɗi irin yadda Allah ya faɗa Allahu lazi halaka kai kaga ai ma na ɗagna ba mu faɗi wani abu illa dalan alama dalilin kalamin azili halaka Allahu lazi Ubangiji shine wannan halaka ya halicci to ai halittar nan ba wani abu ya fada fadin da ya fada manan dagna illa dalan alama dalil kalamil azali yayi nuni ne akan nunin maganan Allah na azal wahi ajramus samawati shine halakas samawati halakas saba samawati mun an halicci samai guda bakwai ajramus samawati wal ardina da kasai guda bakwai fadalla bi haza wannan ya nuni anna qira'atana wannan karatunmu dalatun alama dul kalamil azli shine abun nuni akan maganan nuni da yi akan maganan Allah na azalla ala ainul kalamil azli nuni ne ba asalin maganan Allah bane fa in kuntum in kunce innal kalamil azli shi magana na azal mutahidin haƙiƙaci yana da ittihadi na haƙiƙa la ta jazza bai karkasu ba wa mahamulati da ɗaukansa muta'addidatun shi ma akwai ta'addudi ila gairi nihayatin babu iyaka fa kaifa ya ciwo an yi ƙal ta yaya inganta a ce alkalamu mutahidun shi maganan a haɗe yake ma annahu subhanahu wata'ala tare da ubangiji ya ɗaukaka ya tsarkaka ya ce walau anna ma walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun ma eh walau anna ma da da anna ma fil ardi duk abin da ke ƙasa min shajaratin da duk wani bishiyar da ke ƙasa a kalamun su zamo alƙalami to ila kauli da fadinsa ma na fidat kalimatun lahi kalman Allah a dinga rubuta ruwa ya zamo tawada a dinga ba za a iya rubuta kalmomin Allah ba faddala haza wannan sai muka nuni alata dudin akan iyaka fil haqiqatul kalami cikin hakikan magana kullu sai muka ce innal kalama fi nafsihi wahidun la ya tajazza magana cikin nafsin abun nafsin ubangiji wahidin guda ɗaya ne la ya tajazza baya rarrabuwa wai na mata dudu shi yanki yanki na iyaka fi muta'alliqatihi ya rataye ne yana cikin ratayensa ne allatiyya mahmulatu fi wanda dauka wayya madalulati shine nuninsa li'anna kalama fi nafsi domin magana cikin nafs asma'un sunaye ne yi abaru biha an musamiyatin wannan ake ambatan shi da abin ambatu wato dulakul asma'a ana idlaƙin sunaye almusamiyati na abin ambatu allal kalami ana ce masa magana wa min hahuna daga nan talam za ka sani annan zawatul wujudi zawatul wujudi zatin samamu kullaha dukansu aina kalamun lahi za ka ga ainihin magana Allah ne kam haisu idlaƙan kam nawa ne haisu idlaƙan aka masa idlaƙi wata samuwa kama sauki lamina laminan sa hakikati ba ba ta bangaren hakika ba bainal hakikata hakika annal kalama alqaimun bizati shi magana Allah alqaimun bizatin wanda yake qaimun bizati ne la yutlaqu alal mawjudati ba itlaqin sa akan samamme wala tusamma mawjudatin bihi ba a cewa samuwa ne daga maganar Allah lakin utlaka alaiha ana masa idlaki bi annaha kalamun lahi ana ce masa zancen Allah min haisu anna nashat ta gurin da ya faru an kalimatul aliyya daga zance al'aliyya madaukaki bi qaulihi laha da yace ubangiji yake fada kun ka kasance wata wujuhu fuskanta ila shay'in zuwa ga wani abu bi kauli da fadinsa lahu garishkun yudihi zalika ana bashi wannan fi haqiqatul ilmi zo kuna mun fankan fi haqiqatul ilmi a cikin haqiqan ilmi fi nafsi a cikin kansa allazi wa qalaikun wanda ya ce masa kun din fainahum munmaru anha yawa yawa ya yi haka fainahu mulmarun an ha fi haƙiƙat ilimi an ɓoye shi a cikin haƙiƙan iliminsa wallau lam yakun fi haƙiƙat ilimi da bai kasance cikin haƙiƙan iliminsa ba ma ƙalin laukun da bai ce masu kun ba fainahu mutu sauwirun saboda haka ya zama mai surantuwa kenan fi haƙiƙati ilimihi a cikin haƙiƙan iliminsa bi ismil hasu da sunansa alhasu keɓancece bihi wa mahiyatu mahiyarsa almalumatu sanane wa suratu da surarsa wa launuhu da launinsa wa zamanuhu da zamaninsa wa makanuhu da makaninsa kulla zalika muƙarrarar duk wannan yana tabbata ne fi haƙiƙatul ilimin ilahi a cikin haƙiƙan ilimin ilahi mudmarun badinu amma mai koyuwa ne a baɗi ni fi haƙiƙat ilimi cikin haƙiƙan iliminsa wanda ƙauli lahu lokacin fadinsa gare shi kun ya burzu yana fitowa ilal wujudi zuwa ga samuwa qala subhanahu wataala ubangiji yana cewa inna ma qauluna li shay'in magana mu ga komi za a radnahu in mun nufi yiwu an na kula lahukun muna faɗa masa kun fa kunu sai abin ya kasance fa in qala qailun idan mai magana ya ce innal kalimata wannan kalma albarizatu wanda ta fito fili min alhaƙi daga ubangiji bai kawai kun da ya faɗa kun lijamil wujudi daga dukan samuwa ƙadimatun azaliyatun ƙadimiya azaliya falyalzam ma'a ƙidamul wujudi to ya lizimta kenan an samu ƙidamul wujudi li'annahu domin kunnin makarunin bi kalimatin an gwama shi ne da kalma na kun fayyala zamo ƙidamuhu saboda haka shi ma ya zamo ƙadimi kenan bi ƙudumi au hudusiya bi hudusi in kun farare ne shi ma ya zama farare kenan kulla sai muka ce innal kalimata kun shi kalman kun barazat min alhaqi ya fito ne daga ubangiji bi azal tun azal bila awwaliyatan babu awaliya walaktira ne babu gwamutsuwa bi zamani da zamani awa makanin ko da guri inna ma hiya kalimatun qadimatun kalma qadimiya bi qudumi zati saboda bi qudumi zati saboda gabatuwan zatin ubangiji wal wujudu da faruwa allazina sha'anaha wanda ya fara da ita qala lahu maslan Allah ya ce kun yuridu fi lokaci ka kasance cikin lokacin allazi arattuka fi lokacin da nake so ka kasance wal makan allazi arattuka fi da gurin da nake so ka kasance bainal amkinata wal azminata da makaniyun da zamaniyun mukhtalifatul mabani ai sun saba wajen gini mutagayaratul ma'ani kuma sun saba wajen ma'ana wa bihaza da wannan farakal wujudu ainihin kalimati sai aka samu bambanci tsakanin samuwa da wannan kalmar wala yuqalu ba a cewa qadimun bi qudmiha bi qadmiha shi kadimi ne saboda kundin ma kadimi ne wala hadisatun bi hudusi ko kun fararre ne da faruwarsa li'anna zamana domin zamani wal makani da makani mulmarani boyayyu ne fi ƙaunihi laha cikin faɗin da ubangiji ya ce kun yuridu yana nufi fi lokacin lazi a rattuka kun fi lokacin lazi a rattuka ka kasance lokacin da nake so wa fi makanin lazi a rattuka da gudun kuma da nake so wabi sababin lazi a rantuka bihi da abin da kuma na yi kadin shi bal kalimatul kadimatu kalma ce kadimiya bi kadami zati da idamci na zatin Allah wal wujudin lazi na sha'ana shi kuma samu wanda aka fare shi a nan laisa lahu fil kidami shi ba shi a cikin kidan martabatun ba shi da wata martaba illa ta'yinahu sai dai yinsa fi haƙiƙatar ilimin azal an yi shi ne da ilimin azal min hasa anna lahu ahkamu saba saboda yana da hukunci guda bakwai kama qaddamnaha kamar yadda muka gabatar fi haƙiƙatul mawjudi cikin haƙiƙan samuwa wahiya su ne as-suratu sura wasibgu da rini wal launu da launi wani miƙidaru da matsayi wasu zamanu da zamani wani makanu da guri wani arzak da arzikin da aka raba wannan abu guda bakwai suna nan a cikin duk wanda aka ce ya kasance famin haistamizi ta gurin da ake tamizinsa fi haƙiƙatul ilimi a cikin hakikan ilimi bi hazil umuru sab'ati da wannan al'amari guda bakwai ake raba na lahu za mu ce daraba min martabatul qidami ma'auni ne na misali daga martabatul qidami min haisu anna annahu ta gurin da shi mutasawirun bil ilimi an suranta shi min ilimin na daga ilimi bi akamis sab'a da hukunci guda bakwai fahu qadim bi qudumil ilimi ashe qadimi ne ya faru ne qadimi ne da faruwan ilimi a ranna muna nufin annal ilima shi ilimi bihi da shi qadimun qadimi ne fa inna ilman lahi domin ilimin Allah la ta'ta hudusahu babu ba hadisanci tare da shi bal huwa qadimun bi qudumin zati qadimi ne saboda faruwarsa na zati wa kullu wujudin duk wani samanni musawirun fi haqiqati ilimi wannan ka sawara cikin haƙiƙan iliminsa fala ya qawfil wujudi babu abin da zai abu a cikin samuwa ya lamata tsawara fil ilimi sai abin da aka tsawara cikin ilimi wa mahalun kadan ya koru yanke anya kafil wujudi gair mata tsawara fil ilimi ya ya ya koru yanke anya ka a ce wani abu ya faru fil wujudi a cikin wuju a cikin samuwa gairi mata tsawara fil ilimi ba abin da ya zo cikin ilimi ba falhasilu lana min haza abin da ya zamo hasili daga wannan annal kalimata ilahiyya kalma ta ilahi allati ya kun wanda ita ce kun kadimatun kadimiya bi kadimi zati da kidamci na zatinsa wal wujudul barizi kuma samuwa albarizu anha wanda ya fito hadisun bi hudusi zamani wato wal wujudul barizi samuwa albarizu wanda ya fita anha daga kun hadisun bi hudusi zamani ya faru ne da faruwan zamani wa makanin da guri summa in na hudusar zamani domin faruwan zamani tulak alai da hudusu ana ce masa hadisi ne mina su ibafati lil mawjudati saboda yara yayi ibafa da samuwan zamani la mina su ibafati lil haqi ba ba raba shi da zamani ba raba shi da Allah ba a raba shi da zamani fa innahu qadimun azli shi qadimi ne azali wa bihaza da wannan ne yulgazu ake ilgazi wai kwala ana ce abaru na an shayin wahidin ku bani labarin wani abu guda daya la taba aba zahiru kafiyati wanda barinsa ba shi da bari na zahiru kafiyati wa surati da surarsa lilhususiyar wal umumi da keɓantuwa ko da gamewa sun mahuwa fila hakikati sannan shi kuma a hakikarsa kadimun kadimi ne azaliyun kuma azali wa hadisun kuma hadisi ne mumkinin wanda yake yayi a haka waye shi ilgazi ne kulla sai mu ce huwa zamanu shine zamani fahuwa min haisul idafati wajen rabuwan sayilal haƙi zuwa ga Allah fahu kadimun shi kadimi ne azaliyun kuma azali liyano ma samma zamani ne babu wani abu illa da wamal wujudi sai dai ya dawoma wajen saduwarsa o baƙa'ihi da wanzuwarsa mustamirul abadi ya da ya istimrari zuwa ga abadan bila awwaliyatin babu farko wala ukhrawiyatin babu ƙarshe fa bihaza ta wannan kana kadima ya zama kadimi lana sifatu domin sifarsa alƙidamu wala baƙawo kadimi ne kuma wanzaje ne wa mina shi idafati amma idan aka raba shi ilal mawjudati zuwa ga samammu mina shi anna haza ta wajen da wannan yubrazu ana fitowa ba da haza bayan wannan wa haza ba da haza wannan ya fito bayan wannan wannan ya fito bayan wannan ko hadisun wannan fararre ne biyazin nisbati da wannan nisba lakin sai dai ta haƙiƙar jawabi haƙiƙanin jawabi cikinsa annahu la ya ta'ata shi'in wahidin an yi ƙalu ƙadimin hadisun babu abin da za zo da shi a ce maka shi ƙadimi ne kuma hadisi wal asamu magana ta gaske alƙaulun bi ƙalbil haƙaƙi shine juya haƙiƙanin abin wohun mahalin korarre ne kullum sai muka ce wajen wata haƙiƙi fi haza gurin ta haƙiƙi a wannan annan suratun zamani suran zamani almustamirun suratan wanda yake da istimrari na sura na baƙa'ul haƙƙi fi zati wanzuwan zati wanzuwan Allah cikin zatinsa ko ƙadimin ƙadimi ne wa auqatul muta'aqibatun sauran lokatayya da za su biyo fi haza zamani a wannan zamanin shi kuma bi manzilati minan nuqushi yana daidai da zane ala zahirin lauhi wanda ke bayan allo wa ma'alumun an sani annan lafa shi allo gairin nukushi lati alaiha ba shi ne zanen da ke kansa ba wayan naman nukushi alamatun shi zanen alama ne ala ajizayin lauhi akan juzi-juzi na allon kazalikal auqatu hakanan lokatai almutaaqibatu wanda yake da ƙarshe ala suratu zamani wanda yake da surar zamani mina sa'ati na daga sa'o'i wadurji da durji wadda ƙayiƙo da mintoci wal ayyamu da kwanaki wal shuhuru da watanni wal awamu da shekaru wal ahqabu da hukubi innama huwa naqashun nuƙushun zane ne ala zahirin zamani a zahirin zamani faftar kalhalu sai hali ya raba fiyaza a cikin wannan fi kaunin zamani kadiman sai ce zamani kadiman hadisan da zamani hadisi tun daga kan suran zamani za ka gane ka gane a awa daya akwai kuma duruj shi duruj bai kai minti ba shine akwai daƙaik sannan akwai ayyamu kaga gobe ai zamani yau zamani me yasa tun je bai zamo yau ba bai zo ba saboda haka to wannan shine suke ilgazi a kansa wani abu ne kadimi kuma hadisi shi ne ilgazin wani abu ne kadimi ne kuma hadisi ne to shi ne suke fasaranta shi a cikin wannan ya ce to faftar kalhalu fi haza fi kawai zamani kadima na hadisa faƙidmu bi hasbi istimrari shi kadamcinsa gwargwadon istimrari wujudul haƙi fiye lokacin tuntuni wahawai bi ainihi ainihin ƙidamul haƙi shine a lokacin shine ainihin ƙidamul haƙi wa baƙa'ihi da wanzonsa wani ƙushu allati ala zahari wanda ke bayansa na zane min durujin na duruj na daƙa'iƙun na sa'atun na ayyamun na shuhurun na awamun na haƙamun helati dulaka alaiya hudusu zaman wannan shi ake ce masa hadisi binisbatin idafatin lil haƙi wa binisbatin idafatin lil haliki an gane yawa wai za a zaltan nukusha idan ka gusar da wannan zanen wajenta surata zaman za ka ga suran zaman ainan wahidan abu da ne kawai madiyatan wa mustaqbilatan wanda ya wuce da wanda zai zo zamani kaza da ya wuce zamani kaza in Allah ya zo zamani ɗaya ne amma duk abin ya bi filal in kana mudafin ilallahi ne to zamani in kana mudifan ilallahi ne ba shi da iyaka filazal in kana mudifan ilal khaliki ne shi kuma yana da hadisi ne amma in yara ya tai da Allah ne ba za ce ranar da Allah ya fara kasancewa Allah ba ba zai ba saboda munmari ne ya buya amma in an ce farkon duniya an yi shi ne yawa farkon duniya badaul haliki fara halitta yawa to wannan zamani ne ba ya fito ne tare wani ilimi ne a cikin ilimi ya fito yawa ya fito ne mustaqabili wa madi wa halahu kullahu ainan wahidan halinsa gabaki da abu ɗaya ne fa kullu kalami subhanahu wataala dukkan zancen Allah kalimatun kalma ne wa kullu kalimatun minhu kalamu dukkan kalmomin Allah magana ɗaya ce la'annahu fi haqiqati domin haƙiƙarsa kullu kalimatin minhu dukkan wata kalma ta Allah hamalat jami'a ma ya ta'ammalu wani kalamun azali ya ɗauki duk abin da magana ɗaya da Allah ya faɗa falaisa fi kalami tara ta'aqubun a magana Allah babu iyaka wala tirahun babu rabawa fil ma'ani cikin ma'ani fa kultum idan kun ce haza la yasihu bai inganta ba li'anna najidu fil qur'ani muna gani cikin alqur'ani fi kulli kalimati minhum min al ma'ani a cikin maganan ubangiji akwai ma'ani ma laysa fi kalimatil ukhra abin da ya fada wannan kalma bai fada wata kalma ba daban akwai azaba akwai rahama misali kaga ya ko bambanci fa kaifa yuqalu to ta yaya za a ce innan kalimatu a wahidatun kalman ɗaya ce ko hamalar jamilu ma'anil kalami kuma ta ɗauke dukkan ma'anan kala zantuka ƙulna sai mu ce ma zakartun minil ma'aridatu suratiya abinda kuka ambata na daga mu'arida mu'aridin surata hai suka anar kalamu ƙur'ani ta gurin da magana ya zama ƙur'ani wukar ƙaddamna mun gabatar annahu la yusamma ƙur'ani hai suka anar kalamu gurin da magana ya zama ƙur'ani ta wannan gurin mun gabatar annahu la yusamma ƙur'ani ba a ambaton ƙur'ani da ƙur'ani illa iza waƙa ala alisnatul bashari sai in ya dawo bakin mutum ya tulunahu yana karanta shi wa ma fi haƙiƙati ƙiyami bizati amma haƙiƙan kalamun lahi haƙiƙatu ƙiyamu bizati fa suratu surarsa la tudrak ba a ganewa wala tufhamu ba a fahimta falauka na kalamun fi zati da maganarsa ta kasance cikin zatinsa kullu kalimatin muhtassatun bil ma'ani dun akhara tana ke kowace kalma ta ke bantu da wani ma'ana ban da wata kama na kama na qara'uhu kamar yadda muke karanta shi fil qur'ani a cikin alqur'ani lattasafa bil ajazi da Allah ya zamo gajeye ne fi kalami cikin kalaminsa izla ya kadiru an yi takallamu domin ubangiji kenan ba zai iya magana ba bijemi ma haɗa biyi ilmu da in ya yi magana magana ya zama duk iliminsa ya shiga ciki fi kalimatin wahidin a kalma daya wal ajazu shi kuma koruwa gajiyawa na magana munafilul uluhiyati yana kore ilahanta ne wuhu mahalin korare ne falawir ta fa'ala hijabu an zatin da za a ɗaga wa mutane hijabi mina ismahiyayi ta inda take wasami wasami ta kalamuha ka ji maganan Allah mina su ma huwa ta gudun da mace yake ladarakta da dakar riski annal kalama magana Allah kullau kalimatin magana da ce watilkal kalimatu wannan kalmar muhidatun ta kewaye kome da kome fita a ha bi jami'i ma hada bihi ilimin layi cikin hankalin ya kewaye duk abin da ilimin Allah ya kewaye wala zamana babu zamani wala taqdiman babu taqdimi wala ta'khiran babu jinkiri iz domin ma zahara suratul zamani duk abin da ya bayyana na suran zamani illa ba da hukun hijabi hijabi ne ya sa aka ya shiga tsakani folon kashafa da hijabu da za a yayi hijabi lara'aita da za ka ga annan zamana zamanin lawuji da lahu aslan baya nan ma gaba daya walam ya fi ƙa'ilar wujudul mallak za ka ga babu wani abin da ya saura sai samuwa na Allah kawai wa ƙidamu ba ƙawo da ƙidamcinsa da wanzonsa ta hasala bima ta kaddama sai abku da abin da ya gabata anna kalaman layi ta'ala maganan Allah wasfun qa'imun bizati siffa ce qa'imun bizati la yadullu alayhi alqur'anu babu wani idlali na alqur'ani kama ya quluhu ulama kamar da malamai suke fada wayna alqur'anu shi qur'ani dalun alama dululatil kalam azali yana ishara ne akan ishara na maganan Allah azali na mu tsaya nan magana bi in ce magana uku ne kwata-kwata magana eh maganan guda uku ne kwata-kwata ake ta faman dambaruwa don a gane shi maganan Allah sunansa maganan Allah kuma tunda Allah ya maganan Allah ɗaya ne kuma tunda ya maganan bai canza ba ba kullum Allah yana magana ba ne ɗaya ne amma a haɗa bihi ilman to ilimin da ke cikin sanin maganan Allah ya yake sanin maganar Allah shin ka fahimci alƙurani maganar Allah ne to tun da maganar Allah ne ƙurani to kai ma in ka karanta alƙurani ka yi maganar Allah ne ko kuma kana nunin abin da ake nufi da maganar Allah kenan shi ne rikicin karanta alkur'anin da ke hannunka shi ne yake nunawa maganan Allah ne kake yi ko kuma a kana nuni akan maganan Allah ne madaluli kenan to in ka nuna haka ne tunda maganan Allah ɗaya ne me yasa aka samu wani guri ayyabu wani guri a yi suka a cikin alkurani tun da magana Allah ɗaya ne ya aka yi yabo aka yi suka an gani tun da magana ɗaya ce yabo yabo kawai in suka suka to ya aka yi yabo aka yi suka kenan an sake dawo masa da kayansa saboda haka maganan Allah maganan Allah ne shi yasa sai aka fitar da ilimin a cikin zamani zamani ya faru ne da cewa lokaci kaza an yi kaza lokaci kaza an yi kaza amma shi Allah zamanin zamanin da Allah ya samu a wani lokaci ya samu saboda ka ba zamani ba makani ba zamani to idan haka ne tunda ba makani ba zamani to a ina ka same ya aka ya samu rikita-rikitan kenan shi ya sa shi ne suka ce sai suka ilgazi duk wani abin da ya rataye da haƙo to lokacin ubangiji ne a haƙonsa duk lokacin da ya rataye da hadisu to farare shi kuma lokacin zamanin ne da farko da ƙarshe duk subhanahu lam ya hauyi zamanu wa huwa ya ci subhanahu lam ya hauyi zamanu zamani bai tare Allah ba a Allah shi tare zamani saboda haka in aka kira awa sa'a minti daƙiƙa haimaniya wacce kala ne daru a duhuru a haƙabu duk gaba kida sun fito ne cikin nasabtuwan kakai da aka fare ka ba nasabtuwan Allah ba shine bambancin halku wal haliku Allah ganar da mu daga nan in ka bi iliman shine zai fito maka da surorin da zai baka yadda za ka yi ka gane ga maganar Allah yadda abin yake Allah taimake mu Allah rufa asiri اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سر الله بالحق وعلى هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار الذي سبحان ربك الحمد لله